الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المشورة باب da zai yi bayani akan shawara ana son ka nemi shawara wajen mutanen kirki sannan kuma ko da ba a nemi shawarar ka ba kaga ya cancanta ka bada to ka bada duk abin da zai zama ci gaban al'umma ne to kai mashwara kenan حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر wannan hadisin an samo shi daga malamin al-Imam al-Bukhari wato al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin sa Sadaqat ibn al-Fadl al-Marwazi Sadaqat ibn al-Fadl al-Marwazi domin sadaqa sunayen ruwatu ne da yawa in mutum bai tantance sunayensu ba sai ya zama da rudani duk da dai ba tabakar su ɗaya ba sun sa akwai sadakatu da kiki ko wanda suka karanta suka suka dan yi zurfi a musul hadis sun san kowa an ce sadakatu da kiki an san a san ku sanadin ila abi bakirin ne ko a za'afu sanadin ilaihi sadaka to kaga sadakatu da kiki akwai da yawan na to to wannan sadakatu bin al-fadl al-maghwazi sa'an al'imamu Ahmad ne. Al'imamu Ahmad yana Baghdad shi kuma yana garin ɓangaren Khurasan. In an ce ɓangaren Khurasan a lokacin shine kamar ɓangaren abin da ya shafi Iran. Domin yanzu Khurasan tana cikin Iran. Mun gane? In an ce biladul Iraq za a yi faɗi gare ko? To a Iraq akwai Baghdad, akwai Kufa, akwai Basra. shahararrun manyan birane kenan to can kuma akwai irin su marwa a abin nan garin su marwa ana nisbar mutum sai a ce masa marwazi ala khilafil qa'idati al-asliya marwazi asali marwa ne duk wanda kaji an ce masa al-marwazi to ana danganta shi zuwa ga garin marwa ne amma sai a ce masa al-marwazi to malamin al-imam al-bukhari ne sunansa kenan shine ya ce ya yi ruwaya daga waɗannan malaman sayyidina abin nan sufyan ibn uyayna shi kuma daga Umar bin Habib shi kuma daga Amr bin Dinar Amr bin Dinar tabi'i ne yace Ibn Abbas radiyallahu anhuma ya karanta wa shawihum fi ba'd al-amri yana karantawa in yazo karanta cikin suratu suratu Ali Imran ko eh wa shawihum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin to shi idan yazo karanta yana cewa wa shawihum wa shawihum fil amri wa shawihum fi ba'd al-amr ka yi shawara da su a wani bangare na al'amurra ba'adu nan ibnu abbasin na nuna mana cewa ba komai aka ce annabi sallama ya shawarci sahabbansa ba a'a fi ma lam yunzal fihi wahayu shine aka ba annabi sallama dama ya shawara da sahabbansa a abinda ba a yi masa wahayi a kansa ba abinda babu wahayi to shi zai shawara da sahabbansa amma abinda akwai wahayi to baya shawara da sahabbansa jira za su yi da shi da su gabaki daya Qur'ani ya yi bayani ya raba hukunci sannan na biyu wannan ƙira'ar ba ta cikin alƙira'atul mutawatira ba ta cikin ƙira'o'i mutawatirai guda goma nan ko kuma ka rage guda bakwai ba ta ciki sannan na uku ana ce ma irin wannan ƙira'ar alƙira'atul tafsiriyya haka malaman ƙur'ani suke ce mata alƙira'atul tafsiriyya sahabbai sukan karanta ne amma suna sharhi ga almajiransu tabi'ai to su kuma idan suka tashi za su yi riwaya a wajen su tafsiri suke musu sai su haɗe ga baki ɗaya mun gane kamar yadda ake ruwaitowa ne daga ibn mas'udin ko an ce yana karanta fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'atin fil hajji wa sab'atin mutatabi'atin idza raja'tum ila ahlikum tilka asharatun kamila kaga yanzu da ya san wannan karatun ya san ya ji ayati wani iri an yi kare-kare to wannan ƙira'a tafsiriya ake ce mata ba a ɗaukata a matsayin ƙira'ar da mutum zai zo sallah yana karanta ma mutane ita mun gane tafsiriya ce ta tafsiri ce to haka to kaga fi ba'dul amr Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawara da sahabbansa ba a komai ba a cikin abin da ba a saukan masa da wahayi ba حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري السري سنة da yawa. amma wannan sunansa sariyu bin yahya as-sariyu bin yahya bin iyasin abu haisami ya rasu in ban manta ba shekara ta ɗari da sittin da tara almajirin waye almajirin sayyiduna al-hasan al-basri ne almajirin sa ne yana daga cikin ashabul hasan al-basri as-sariyu wanda ya fi shahara musamman wanda suke suke suke bincike akan suluk sun fi sanin as-sariyu sibbi ko almajirin al-fudail ibn iyad to ba shi ba wannan as-sariyu ibn yahya abul haythami as-sariyu ibn yahya ibn iyasin abul haytham ya rasu hijiran manzon sama da shekara 169 an al-hasan ya waito daga al-imam al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala babban tabi'i قال يشي والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم والله ما استشار قوم والله وسمتاني واستبه واسقي شاورا با قط كوسو ديا إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم فاشيسي أنشر يتدسو ما في الخير أبن دسكي ما بحضرتهم كينا أبن دسكي sai an shiryatar da su ba ku taɓa haɗuwa za ku tattauna ba akan wata mas'ala wannan ya faɗi fahimtarsa wannan ya faɗi fahimtarsa to face sai kun yi ittif sai Allah ya shiryatar da ku in dai an kyautata niyya in dai an kyautata niyya to Allah ta'ala zai shiryatar da ku zuwa abu daidai shi yasa Hafiz Ibrahim ya daidai yace ra'ayul jama'ati la tashqal biladu bihi رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها يا رافئا غاية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا أم محبيها هنا يبن سيدنا عمر أتشن قصيدة عمرية هنا شيوا يا رافئا غاية الشورى يا وند شيني يفارع لك توت الشورى يقف متين شدة yace su zaɓi shugaba a cikinsu su zaɓi shugaban al'umma a cikinsu sai na umar kenan wa harisaha ya wanda shine ya tsara tutar shawara جزاك ربك خيرا أم محبيها yace ubangijinka Allah ya taka maka da alkhairi game da masu shan karkayin shawara shine sai baka ka'ida sai ce ra'ayul jama'ati la tashqal biladu bihi in dai aka hadu aka tattauna jama'a suka hadu mutanen kirki masu hankali suka taru domin su tattauna to gari ba zai tabe ba in dai ana shawara amma wa hukmal khilafi ko da an samu sabani so daga ba dole bane in an zauna za a yi shura a yi ittifaki akwai lokacin da za a iya samun a yi saɓani to a nan an ba shugaba dama malamai suka ce idan aka yi tattauna shawara aka kasa cin magaci to shugaba shi an ba shi a cin asiyasatu shar'iyya ya koma ya ga abin da ya fi cancanta sai ya zaɓa ya yi sannan a ɓangaren abin da ya shafi siyasa shar'iyya ko kuma abin da ya shafi alhakamu sultaniya shugabanci malamanmu suna da saɓani suna cewa hal shura mu'lima aw mulzima shin idan aka yi shawara ana yi ne kawai don a sanar da mashawartan a ji ra'ayinsu daga baya shugaba kawai ko da an yi ittifaki sai ya koma ɗaki ga baki ɗaya soke kawai ya ce shi yana ganin kaza ne irin wani shugaba da aka taɓa yi a najeriya haka aka ce yake wallahu alam an ce in ya tara aka yi bayani aka tattauna ga baki da aka yi ittifaki gobe kawai in ya tashi jawabi sai ku ji ya sanar da khilafa mattafaqtum alaihi sabanin abin da kuka yi ittifaki a kansa kaga mu'lima kenan wasu kuma malaman suka ce a shura mulzima in dai shugaba ya kafa kwamitin shawara to wajibi ne ya dau shawarar to akwai waɗannan maganganun guda biyu a ilimin usulul fiqh ka'ida ce fiqhiyya amma mukhtalafun fiha shi yasa suke sa ta da tambaya hal shura mu'limatun aw mulzimatun wasu malamai suna cewa hiya mulzima wasu kuma suna cewa hiya mu'lima to a takaice kenan summa tala sannan sai al-imam al-hasan al-basri rahimahullah ta'ala ya karanta fadin Allah ta'ala da yake cewa wa amruhum shura bainahum kuma mummune cikin sufofin su bayan an siffanta su da cewa suna tsaye da sallah sannan kuma suna badawa cikin abin da Allah ya ba su sai Allah ta'ala ya ce musu ne wa amruhum shura bainahum sannan al'amarin su shawara ne a tsakanin su ba su yin ba su yin mulki na diktata eh ba su yin istibdadi a hukunci al istibdad shine shugaba kawai ya zama kama karya shugaban kama karya baya bin shawara kowa kawai shi duk abin da ya masa shi kenan sai ya yanke a eh shi shauki shauki shi kuma yana ban demokuraɗiyya ka san akwai malaman da suke ganin wai demokuraɗiyya ita ce shura ya ce zamanul fardi ya fir'aunu walla wa zalat daulatul mutajabbirina eh yace zamanul fardi ya fir'aun walla yace kai fir'aunu mai mulkin kama karya baka san cewa shugabancin mutum ɗaya yanzu ba shi ba wa zalat daulatul mutajabbirina duk daula da shugabancin masu jeje da kai yanzu ba su sai ce wa asbahatir ru'atu bi kulli ardin ala hukmi ar-ra'iyyati nazilina yau kam an waye gari wa asbahatir ru'atu shugabanni sun waye gari nazilina suna sakkowa ne su bi ala hukumin ra'iyyati hukuncin da talakawa suka yanki shi yasa a wani baitin so yake cewa إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر وإذا الشعب يوما أراد الحياة إذا أن قسا سكتشي يو غايوا مكي سو سكي زنغا زنغا to fa labudda an yastajiba alqadar ita ma kaddara dole ta amsa da a ce Najeriya ana adabi sosai to da lokacin wannan juyin juya halin da aka sama da an ta ja wannan baitin to amma mu kuska ce ji ولا تسمعوا إلا همسة باب اسم من أشار على أخيه بغير رشد باب هكونش متمن ديش بعد وانش شاورة أما شاورة بنزا شاورة دبا تشريع با شاورة بطا ينونا مسا هنيا دئين يبقى وازي شين أشار عليه بغير رشد يباش شاورة أما شاورة بطا حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان شينوا مسلم, مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديث يا كي جريشي يشي قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sama ya ce man taqawwala alayya ma lam aqul duk wanda ya min ƙarya ya kirkira abin da ban faɗi ba ya ce ni na faɗi falle tabawa maq'adahu min Allah to ya tanadi wajen zaman sa a wuta annabi bai faɗa abu ba mutum ya ce ya faɗi ƙarya an samu wasu daga cikin lalatattu wanda suke cewa su su yi ma annabi sun sama ƙarya ma lada ne alkilabiyya kenan su suna cewa nahnu nakzibu lahu la alaihi sun ce ya annabi sama ya ce alayya ne ku duba ai annabi sama ya ce man kadaba alayya duk wanda ya min ƙarya amma mara kyau sai suka ce ta na hannu na kazibu lahu ne mu muna yin ƙarya ne dan shi muna kirkiran ƙarya ne mu ce ai abu kaza mai kyau ne annabi ne ya ce ayi ku duba wannan batan malam to manzon su ne ce tanadi wajen zaman su a wuta shi yasa duk hadisin da zaka jawo to ka tabbatar da cewa ya inganta manzon sama ya tsorata wannan hadisin ya fi wannan ya ce man rawa anni hadisan yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadzabina duk mutumin da ya ruwaito hadisi daga gare ni kuma ya san yana jin wannan hadisin ƙarya ne kuma ya ruwaito ya ce ni na faɗi to fa huwa ahadul kadzabi to yana ɗaya daga cikin maƙaryata shi yasa malamai suka yi ittifaki cewa haramun ne riwaya hadisi maudu'i illa li bayani khubsihi sai dai idan zaka ruwaito ne kai bayani ka ce hadisi ne na ƙarya to wannan babu laifi ka ambata ka ce an ce ma an ce annabi ya ce amma ƙarya ne sai ka faɗi hadisin mun gane amma kawai mutum ya zo ya jawo hadisi ya shiru ko kuma kawai ma kila karin magana sai mutum ya jawo ya ce annabi sama ya ce abdawurat bihul ma'zurat wannan wannan bala'i ne ka'ida ce fikihiyya amma sai a ce hadisi ko wani karin magana na larabci kawai shi kenan sai mutum ya jawo sai ya ce annabi ya ce wa man istashara hu akhuhu almuslimu duk wanda dan uwansa musulmi ya nemi shawarar sa fa ashara alaihi bi ghairi rushdin faqad khanahu sai ya bashi shawarar da ba ta shirya ba faqad khanahu to ya ci amanar sa mutum ya nemi shawara mutum ya bashi shawara banza mara kyau ومن أفتى ومن أفتي فتيا دو وند أكباش فتوى بغير ثبت با تارد تبس با فاسمه على من أفتاه تو زنب الناكم وند باش فتوى إيه akwai hadisin da ya ce wa man afta futiyan ba wa man uftiya ba duk wanda ya bada fatawa mun gairi sabatin ba ya tabbatar da abin da ya faɗi yana da hujja ba to to duk wanda ya je ya aiki da wannan fatawar tasa zunubin na kan shi kaga ba karamin bala'i bane shi yasa al-imam ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafin sa ya samu suna ta'zimul futiya ta'zimul futiya girmama fatawa fatawa ba karama ababa ce ɗaya daga cikin salaf ya taɓa ba da wata fatawa ta kuskure al-imam ibn al-jawzi ya kawo wannan a cikin littafin sa shi shi wannan ta'zimul futiya sannan al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin al-faqih wal mutafaqqih ya kawo ya ba da fatawa ashe ba daidai ba ce sai ta bayyana a gare shi ya kuskure wallahi sai da ya ɗau wani haya fa'akira rajulan ya ɗauki wani ya ɗauke shi ɗan haya ya ce don Allah ya riƙa bi kwaro-kwaro yana cewa wane ne wane ɗan wane ya ba shi fatawa don Allah ya zo wannan fatawa ba daidai ba ce ya ɗauke shi yana biyan shi albashi har sai da aka gano wanda aka ba fata wannan ya zo ya ce wallahi fata wannan da na baka ba gaskiya ba ce so da ka ga ta gaskiya haka suke ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce ya taɓa tambaya sahabbai ɗari da ashirin yana tambaya su fatawa mi'atan wa ishirina sahabiyyan kowannen su sai ya ce je ka ka tambayi wani fa huwa khairun minni ya fi ni wane ce ya fi ni wane har sai da aka dawo na farkon sannan ya ba shi fatawa in ga karanta wannan littafin na ta'azimul futiya na imam al-jawzi za ka ga abubuwan ban mamaki sabanin yadda muke mu sai na umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa yau ku kun tsinci kanku a wani kai ba al-imam ba sai na umar ba ɗaya daga cikin magabata yake cewa ku yau kun zama ɗaliban wannan zamanin saurin ba da fatawa kuke da shi abinda sayyidina Umar da sai ya tara mutanen Badar su ɗari uku da goma sha kazan nan sai ya tara sai ce to ga mas'ala ta zo ku tattauna kanta me Allah ya ce game da ita me manzon sai ya ce game da ita in babu ayi ijtihadi ayi ittifaqi su ɗari uku da wani abu yace yanzu kai zai mutum yana bakin tsire bakin tukuban mai tsire ko wajen mai shayi sai a masa fatawa kawai shikenan sai ya bada fatawa kawai kaza ne kawai ya yana cin gitta ya gutsiri gitta kawai shi kenan kuma ya sa yaji a balangu ya sa ma balangu yaji yana tattauna eh kaza ne kawai haramun ne kawai to su magabata suna da tsanani game da fatawa sabaninmu sai ka fatawa ba karamin aiki ba karamin aiki bane babban aiki ne a musulunci amma nan fa ba ana nufin cewa ka san abu halas ba ne ko ka san haram ne ko yau ka fara karatu aka faɗa maka abu kaza haramun ne wani tambaye ka ce haramun ne shi ce wannan kai muƙallidi ne ai ba malami bane baka ce kai malami bane kai amma wanda za a zo a fashi a bashi kujera a rika bugo waya a rediyo ana shirin ana shiri na bugo waya ko kuma an kayo masa text ko ana masa tambayoyi to wannan tabbas dole sai ya zama ɗalibin ilimi yana karatu abin da ya sani ya bada fatawa wanda kuma bai sani bai ce zai tambayo ko kuma zai yi bincike shi kenan sai a bashi fatawa sai ya bada mun gane ai Allah shirye mu